سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان متى a bakwai ga watan sha'aban shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 27 ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin darasa littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba manta ba yan uwa mana cikin alkhabira alkabira alkhamisa kabira ta biyar wacce take bayani game da mana'u zaka ma'ana uquba da kuma laifin masu hana zakka malam ya kawo mana ayoyi da yawa a cikin alkur'ani da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma maganganun magabata na gari za mu tashi daidai faɗin malan da ya ce mawu'izatun haka ne ko? yawwa ya ce mawu'izatun almau'iza shi ne wa'azi kawai da hausa yawwa ma'ana wa'azi malan zai yi da jan hankali da nusarwa da faɗakarwa da gyara kayanka akan abin da ya shafi a hana zakka galibi magabata suna da irin wannan sigar za ku ga suna tsara zance irin shakali na ba haka e za ku kama yadda ake gabatar da ba haka za ka suna tsara zancen ana yi ne don a jawo hankalin mutum zancen da ke taba zuciya ka rinka jin zancen hatta a cikin ranka to irinsa ne malace kullin ladina shagalahum fi duniya ghururuhum innama fi gadin thuburihim mala ce kullin ladina shagalahum fid dunya ghururuhum yace ga yawa waɗanda rudin su ya shagaltar da su a duniya rudin samun dukiya da yalwarta da yadda Allah madaukakin sarki ya ba su arziki shagalahum fid dunya ya shagaltar da su a wannan duniya mala yace inna ma fi gadin suburihim to su sani cewa haƙiƙa wannan abin da suka kasance a ciki a gobe zai kasance halaka su ce as-subur shine halaka zai kasance halaka su ce ma nafa'uhum ma jama'u abinda duk suka tara a duniya suka taskance shi suka hana haƙin Allah madaukakin sarki ma nafa'uhum ba fa zai amfanar da su ba babu abin da zai amfanar da su a ciki idza jaa mahdhuruhum idan abin da aka yi musu gargaɗi a kansa a duniya ya zo musu menene abin da aka yi musu gargaɗi a kansa ita ce azabar da Allah maɗaukakin sarki ce za a yi wa wanda ba su ba da zakka ba lokacin da suka ga wannan azabar ƙarara ga ta a fili da labari ake ba su amma yanzu ga ta ƙarara to wannan wannan nadamar tasu ba za ta yi musu amfani ba shine malai ce yau mai huma alaiha fi nari jahannama shine mahzuruhum din abin da ake gargadin su da shi yau mai yuhma alaiha fi nari jahannama ranar da za a narkar da a ƙona wannan dukiyar tasu a cikin wutar jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a ayi musu lalas da ita wannan dukiyar tasu a goshinsu da kuibinsu guda biyu da kuma goshin da kuma bayansu malai ce fa kaifa ghabat an qulubihim wa uqulihim ta ma za a yi wannan ayar ko wannan narkon da Allah maɗaukakin sarki ya tanadawa wanda suka hana zakka ya faku daga cikin zukatansu ya faku gabarin hankulansu ya kasance sun kasa ganewa sun bari abin ya kwace musu hankalinsu bai tunano musu ba zuciyarsu ba ta raya musu wancan abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ba ta ya aka suka bari haka ya faru shine da yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum mala yace ukhidha almalu ila dari darbil iqab wannan dukiyar da suka tara suka taskance suka hana haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a cikinta za a ɗauke ta za a karɓe ta a kai ta zuwa gidan azaba zuwa gidan uquba shine wutar jahannama kenan faju ila fi budiqatin sai a sanya ta a wani budiqa shine wi'a min al-fakhar wi'a shine kamar mazibi eh kace langa ko kwano ko wani abin da ake zuba abu a cikin sa wanda yake kuma na wuta ina fata an fahimta saboda ka za a sa dukiyar a ciki a narka ta lihuma don a ƙona wannan dukiyar da suka tara liyu azab don azabar da za a yi musu ya kasance ta ƙara ƙarfafa ta ƙara girmama fasufiha safa'ish kai ya ummal kayyul ihab sai ya kasance an narkar da wannan dinaran da azurfa ko a narkar da daloli ko nerorin da suka tara suka hana haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a cikinsu sannan a shimfiɗar da su akan waɗannan kuɗaɗen da aka narka a cikin wutar jahannama sai malai ce kai ya ummal ihab domin a kai ya ummal kayyul ihab dan ya kasance lalas ɗin da za a yi musu ƙona su ɗin da za a yi ya game dukkanin fatin jikinsu al ihab shine fata ina fata an fahimta za ku iya tana hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa ko idza dubigha al-ihabu ko faqad tahura idan aka aka je mai fata ta yi mai ta tsarkaka yawa to za a yi musu haka ne a shimfiɗa su akan dukiyar da suka tara bayan an narka ta ta zama kamar dalma sai a shimfiɗa su akan ta eh kaga mutum zai ƙoni kenan sosai domin wannan azabar da ake musu wutar ta ga mai fatin jikinsu gaba ɗaya ثم جاء بمن عن الهدى قد غاب sannan sai a zo da wanda anil huda wanda game da shari'a qad gaba ya faku ya kauce ya sauka daga layi na shari'a yas'a ila makanin la ma'a qaumin yas'a nuruhum wanda mutumin da yake kokarin gaggawa ila makanin zuwa gurin da yake na barna gurin da yake ba na daidai ba la ma'a qaumin yas'anuruhum ba tare da mutanen da haskensu yake tafiya tare da su ba kun san tashin alkiyama yadda za a gane mumini da hasken da ke tattare da su ina fata an fahimta kafirai kuma da munafikai zai kasance babu haske a tattare da su haka ne ko yas'anuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim haka Allah madaukakin sarki ya faɗa yawma yaqulu almunafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum sai su ce musu ƙilar ji'u wara a kun faltamisu nuran ba anan ake samun haske ba ku kuma bayan ku ina ne bayan ku duniya ke ana ake samun haske so da ka ba ba su kasance tare da mutanen da hasken su yake tare da su a lahira ba za a zo da su sun ma yuhma alaiha fi nari jahannama sannan a ƙona wannan dukiyar tasu a cikin wutar jahannama fatukwa biha jibahuhum a rinƙa musu lalas da ita a goshinsu wa junubuhum da sassan jikinsu wa zuhuruhum da bayansu malaita idza laqiyahum alfaqiru laqiya al'adha an musu haka ne saboda duk lokacin da talaka ya haɗu da su to fa ya haɗu da bala'i da masifa laqiya al'adha ya haɗu da cutarwa kala kala idza su cutar da shi ba wai cutarwa na duka ko kuma abin da ya kama a'a cutarwa na bakar magana cutarwa na wulakanci cutarwa na tozartar da shi haka suke wa duk wanda ba shi da shi idan suka haɗu da shi musamman ma idan ya nemi wani abu a wajensu fa in talaba minhum shay'an duk lokacin da ya nemi wani abu a wajensu yace da Allah a taimaka min ina cikin wani hali ko abin da ya kama da haka tsara minhum lahabul ghadabi kal juza yace sai kaga wutar fushi ta ruru a cikin zukatansu sai kaga sun yi fushi sai kaga a sun turbine fuska kal juza kai kace mai cutar kuturta ne eh saboda galibi irin masu cutar kuturta suna da saurin zuciyarsu a kusa take suna da saurin fushi to nan da nan da ya gama bukaci ya zo neman wani abu a wajensa sai ɓata rai eh sai ɓata rai fa in latsafu bihi qalu a antukum za wa su'alu hadha li za idan ya tausasa masa nema suka yi musu magana mai dan taushi taushi mai dan daɗi daɗi shine sai ya ce musu a antukum za lokaci kaza ban taimake ku ba wa su'alu hadha li za wani ya zo ya tambayi kaza na bashi wani ya tambayi kaza na bashi ni kadai nake da dukiyar bayarwa ma'ana bakar magana ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan zance mai dadi shine qaulun ma'rufun ka ga dan uwanka zance mai dadi wa maghfiratun da gafara khairun min sadaqatin tafi alkhairi sama da sadakar da zaka dauka ka bayar amma ya taba'uha azan gori zai biyo bayanta bakar magana za ta biyo bayanta na baka na ƙara maka bana so ka zo ka dame ni irin waɗannan maganganun idan za ka ba wa mutum ka ba shi a cikin daɗin rai idan ba za ka ba shi ba ka hana shi a cikin daɗin rai shikenan amma bakar magana yan uwa lalata ta take gaba ɗaya lalata sadaka take gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya faɗa ya tayyul ladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil me bil manni wal adha ya ku ɗauki imani kada ku lalata sadakar da kuke yi bilmanni da gori wal aza da cutarwa cutarwa ka zage mutum ka gaya masa bakan magana irin waɗannan abubuwa to saboda haka wanda ma suke da ɗan taushin magana ne shine ya ce ba ka zo na taimaka maka ba wani ya tambaya na bashi wani ya tambaya na bashi duk ni ne mai kuɗin bayarwa kenan da sauransu irin waɗannan maganganu walau sha'a rabbuka mala ya ce da ubangijinka fa ya so ya kai mai arziki ya kai mai dukiya la'aganal muhtaja da sai ya wadatar da wannan mabukacin da yake nema a wajenka wa a'awaza za kai kuma ya talautar da kai a'awaza shine afqara ya talautar da kai da kake gani kana da shi yanzu Allah ba shi da wannan damar yan uwa ana da wannan damar dan kai ma baka yi ko yawa ya ayyuhal ladina ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid haka Allah madaukakin sarki ya tattara mu dukan mu yace ya ku mutane ku sani dukkaninku mabukata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah shine al-ghaniyu wanda yake mawadaci al-hamid kuma abun godewa so haka da Allah madaukakin sarki ya zo sai ya canza abin sai kasa ta koma sama kai mai kuɗi sai ya kasance baka da shi kai kuma mara kuɗi sai ya kasance ka samu dan Allah nawa aka irin wannan da yawa wallahi da yawa wanda zaka ga da talaka ne yana karkashin wani idan an yi zaman lafiya alhamdulillah idan ba a yi zaman lafiya ba dai ko ma dai menene sai ga kuma Allah ya juya abin yanzu wannan mai gidan ya zamto kuma mai bi ko da bai kasance a kasansa ba amma a kasan takalmin sa yake wajen kuɗi da dukiya shi zai rika taimaka masa da wasu abubuwa nawa aka irin wannan haka Allah madaukakin sarki yake ikon sa eh shi yake juya abubuwan shi yasa komai a rinka bin sa a hankali mala yace a wanasu hikmatal khaliqi irin waɗannan suna manta ko sun manta hikimar mahalicci fi ghina za wa faƙari za wajen arzikin ko wadatuwar wannan da kuma talaucin wannan suna manta wannan yana da hikimar da ya sa haka Allah maɗaukakin sarki ƙaddara yi ku wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi me fi rizqi haka Allah maɗaukakin sarki faɗa ya ce Allah maɗaukakin sarki shi ya fifita sashinku akan sashi a cikin arziki haka kawai Allah ya yi a'a akwai hikimar da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya yi bai yi ma gaba ɗaya masu kuɗi ba bai kuma yi ma gaba ɗaya matalauta ba sai wasu matalauta wasu masu kuɗi wasu kuma gasu na tsaka tsakiya eh shi ba ka ce masa talaka ba kuma ka ce masa mai kuɗi ba shi dai gashi nan bayyana zalika haka Allah maɗaukakin sarki ya yi mu wannan abin da ya sa Allah maɗaukakin sarki maka akwai hikimar da ya aje kowanne ya yi shi ne don ya jarrabe shi kai da aka baka dukiya za a jarrabe ka da dukiyarka ne kai da aka maka talauci za a jarrabe ka da talaucinka kowanne Allah maɗaukakin sarki ya yi shi ne don ya jarrabe shi sai kowa ya yi ƙoƙari ya ci jarrabawar da take gabansa malai ce wa'ajabakum yalqahum min ghammin idza dammatuhum quburuhum yace wa'ajabakum ku yi mamakin e kalma ce da larabci suke da laraba suke faɗa wajen nuna mamakin abu wa ajaba ya mamakin wannan abu ce wa ajaba kun ku yi mamakin wannan abin yalqahum min ghammin abinda zai haɗu da su su irin waɗannan mutane masu rowa da wulakanta wanda ba su da shi idza dammatuhum quburuhum idan kabarbaran su suka matse su idan aka sa su a cikin kabarbaran su suka matse su dan ka'ida ne yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce ya ce kowa idan aka sa shi a cikin kabari sai kabari ya matse shi ko da mutumin kirki ne ko da mutumin banza ne yan uwa wallahi kuwa shi sa shiga cikin kabari akwai bala'i a cikin sa yan uwa wallahi haka annabi ce ko mutumin kirki ne shi sa yake cewa law naja minha ahadun la naja minha sa'ad bin ma'az yace da a ce akwai wanda zai kubuta daga bammatul qabri matsar kabari yace akwai wani sahabi mai girma shine sa'ad dan ma'az da shi zai kubuta daga wannan matsar ta kabari saboda nagartarsa shi ne sahabin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce al'arshin Allah ya girgiza lokacin da ya mutu e shi wannan sahabi ihtazza arshin rahmani li mauti sa'ad al'arshin Allah madaukakin sarki sai da ya motsi ya girgiza saboda saboda mutuwar sa'ad kaga ba karamin mutumin bane amma lokacin da ya mutu aka tashi aka bari sai da kabari ya matse shi shine annabi yake cewa inda a ce wani zai kubuta daga matsar kabari to da sa'ad dan ma'azuni amma tun da bai kubuta ba to kowa ya shafa wa kansa ruwa kowa ya shafa wa kansa ruwa wani zai ce ta ai wani ba a sashi a cikin kabari mutuwa yake aje a cillar da gawarsa a bola ma wani ma cinye shi dabbobi za su ko abin da ya kama da haka ita irin wannan abubuwan da suke yi na bayan mutuwa a rayuwa ta barzakh idan mutum ya mutu sawon an sashi a kabari ba a sashi a cikin kabari ba duk yadda mutuwarsa ta kasance abinda Allah ya kaddara masa na rahama ko na azaba sai ya je masa sai ya je masa yadda Allah maɗaukakin sarki kaddara masa idan mutumin kirki ne zai samu rahama gwargwadon kwanciyarsa aka bari zuwa tashin kiyama zai samu wannan rahamar yana cikin kuraye ne yana cikin ruwa ne yana cikin menene haka zai samu wannan rahamar tasa haka idan ba mutumin kirki bane yan uwa yadda Allah subhanahu wataala ya tsara masa zai samu azaba a cikin kabarinsa sai ya samu kowa ina yake saboda kada wani ya ce ai shi ba a sashi a cikin kabari ba kabari ba zai matse shi ba Allah ya tsare mu gaba daya to amma wanda kabari ya fi matsewa yan uwa su ne masu saban Allah hadisin tirmizi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan mutum ba mutumin kirki bane aka sashi a cikin kabari idan aka sashi a cikin kabari kabarin kun ga yadda ake sa wannan ya karamar wannan ta cikin wanda ake sa mutum a ciki to haka ma bai Allah madaukakin sarki sai ya ƙara sa kasar ta ƙara matse shi wallahi kuwa annabi ya ce hatta ta talifa abula'uhu wannan kasusuwan nasa rifs ɗin nasa sai sun saba wannan ya dawo nan wannan ya dawo nan saboda matsa kaga abin ba sauki wallahi haka annabi ya faɗa yan uwa hatta ta talifa abula'uhu har sai kasusuwan sa nan sun saba eh Allah ya kare mu amma idan mutum mutumin kirki ne abin zai zo masa da sauki sosai zai zo masa da sauki sosai Allah ya samu daga ciki amin to shine malam yake wa irin waɗannan masu hana zakka da rowa da dukiyarsu da wulakanta masu neman taimako a wajensu yake musu wa'azi da sittina lokacin da za a sasa a cikin kabari kabari ya matse su ke sittina wannan lokacin ya ce yau mai huma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum ya ƙara maimaitawa dai ya ce sai ya akudu halwarisu minhum min ghairi ta'abin ya ce wannan dukiyar da duk ya sha wahala ya tara a duniya shekararsa sittin yana neman kuɗi ya sha wahala ya je duk inda zai je wajen tara ta ya ce sai ya akudu halwarisu shi wanda wanda zai gaje shi magadansa haka za su zo su ɗauke wannan kuɗin nasa babu yadda zai za a raba a ɗauka a basu min ghairi ta'ibin ba tare da ba tare da wata gajiya ba ba tare da wata wahala ba ba tare da sun yi aikin da shi yayi ba kada kuma ta wani har yakan rasa wata gaba ta jikinsa saboda neman kuɗi saboda ya je nan ya je nan ya tun yana tafiya akan akan mota ya yi haɗari ya yi kaza haka da sauransa a ɗauko shi ya jinya ya tashi ya ƙara komawa haka ya ƙoƙari ya tara dukiyarsa har ya kasance da jirgin sama yake shiga wani ma ya mallaki jirgin sama nashi ne to amma kuma ƙarshe haka za a ɗauke shi a duniyar a sashi a cikin kabari duk wannan dukiya haka zai batta yan uwa idan ya bar dukiyar nan duka wallahi sai an masa hisabin ta kwandala bayan kwandala naira bayan naira haka za a masa hisabin ta sannan babban abin takaicin shine magadan da ya bari su za su iya dukiyar duka su gaji wanda zai aikin alkhairi yayi wanda zai aikin shari je yi yan uwa nawa nawa ne daga cikin ƴaƴaye suke murna wallahi idan iyayensu suka mutu nawa ne saboda kuɗi ya san babansa ya tara kuɗi zai je ya more ka tara zai je sabu Allah da su e ka taskance zai je sabu Allah da su za ka ga murna suke idan iyayensu suka mutu to shi yasa tun yanzu tun yanzu kai wa kanka kiyamar laili tun yanzu kai wa kanka kiyamar laili abinda Allah baka na dukiya yi kokari ka aikin alkhairi da shi yi kokari ka aikin alkhairi da shi akwai iyayen da suke burge ni za su ce za su ce da ƴaƴansu kowa ya nemi nasa eh za su ga maka cewa ni ma ba babana ne tara min ba ba haka ba ne? zai ce shi ma ba babansa ne ya tara masa ba ba laifi ba ne in ka ɗauki dukiya kai wa 'ya'yanka abin da ya kamata ka ɗora 'ya'yanka akan kasuwanci ka koya musu kasuwanci ka abin na ɗinsu wannan abu ne mai kyau amma ya kasance kana tara dukiya ta halak ta haram ka ce wai 'ya'ya kake so ka bawa wallahi ka rago dabara idan ka bar 'ya'yanka da tarbiyya da imani wallahi ka huta إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو تولى الصالحين haka ɗaya daga cikin magabata ya faɗa yace wannan ayar ya jawo yace in na bar ƴaƴana da imani da tarbiyya Allah ne zai kula kula da shi wanda ko duk Allah kula da shi ba zai tabe ba yace amma an bashi da dukiya ko nawa ce sai ta lalace in dai babu Allah a cikin wannan dukiyar ba haka bane haka ne babban abin ta kai ka tara dukiya ana barna da ita kuma ana maka hisabi a cikin kabari wani yana duniya yana barna da ita kai kuma kana kwance tsakankanin dimbarin kabari ana maka hisabi ana dukanka a cikin kabari babu ruwansa yana saban Allah da dukiyarka shi sa kai aikin alkhairi wallahi kai aikin alkhairi eh kai aikin alkhairi fastabiqul khairat akwai misali irin wannan da yawa da yawa da suke faruwa da yawa wanda da yawa daga cikin masu arziki sun gani yanzu wani ya mutu mai arziki ne wallahi ya mutu ya fara gina masallaci ya mutu yana mutu yayin suka ce wallahi cikin gado za a sa masallacin nan su ba su ne gina masallaci ba sai wallahi sai a rushe masallacin nan ko kuma kana da kuɗi ka zo ka siya ka ba su wallahi wannan ba albara ba ce ba za su gina masallacin ba ba za su gina masallacin ba akwai ɗaya daga cikin shahararrun masu arziki shahararrun masu arziki sosai a sana ambaci suna ba a garin nan da ya rasu babban mutum ne a ƙasa gaba ɗaya ma ka ce a duniya ma baka baka laifi ba da ya rasu wani abokinsa daga cikin masu arzikin garin ne tare ƴaƴan sai mitin da su ya yi musu wa'azi ya ce lokacin da ya kira su wanda yake ba labari ce lokacin da ya kira su ce wallahi kusan dukkaninsu sai da suka zo suka cika falansa ce to kun ga dai wane baya da mahaifinku tare makai kaza da shi kaza da kaza ya ce yanzu baya nan ya rasu sai duk abin da ya mutu ya bari yanzu naku ne sai ina so ku yi masa wani gata ku fitar da dukiya kaza a yi masa wani foundation da zai rinka ya haɗa abubuwan alkhairi ladan ya rinka zuwan masa ya ce na baku daga nan zuwa lokaci kaza ku je ku yi tattauna ku dawo ku gamin abin da kuka zarta yake ce ma wallahi ranar da za su kawo masa sakamako feedback abin da suka tattauna ce wallahi mata ne kaɗai suka zo kun fahimci abin ko duk sauran ba su zo ba matan kuma yan kaɗan su ma su ma ba duka ba rashin zuwan su ne yake nuna ba su amince ba ba su amince ba saboda ba dukiyarsa ba ce yanzu shi mamacin ba tasa ba ce yanzu tasa ce tasa ce ko kun ga laifin su shi sa kai za ka yi gaskiya ne kai za ka yi kai za ka yi kai za ka yi kai za ka yi wallahi ina gaya maka wannan abu ne fa da yake faruwa da yawa yana nan ka bincika za ka yi mamaki ka bincika ba su kyauta ba ba su kyauta ba don ba su kyauta ba amma shi ne bai fara kyautawa kansa ba shi sa shawarar da nake ba mu shine duk yadda Allah ya baka kake gani baka da shi ka ware wani abu ka ba Allah Allah ku komai rashin abin da baka da shi yanzu misali ka kaddara a matsayinka jarinka dubu hamsin ne kawai ko duk abin da ya kama da haka ware dubu goma ka je ka samu ko da irin rijiya ce bugun kato ka je a haka maka ko da rijiya ce irin wannan da ake ibar ruwa da guga sa ka je wani ƙauye da suke buƙatar rijiya ka je a haka maka duk lokacin da aka ja ruwan nan ka mutu kana rayu sai a rinka baka lada ba haka bane sai wani abin da ka san zai amfane ka ko bayan rayuwarka ka je ka kai inda za a amfane shi a cigaba da amfana wallahi ba karamin alheri bane wannan shine abin da zaka yi wa kanka kawai shine abin da zaka yi wa kanka amma kai ta taskance kuɗi sai ka gama taskancewa sai ka mutu ka gina katon gida kafin ka shiga ka mutu ka shiga da sati biyu da wata biyu ka mutu ina ruwan Allah a lokacin ka yi ruwan Allah ba laifi bane ka gina katon gida duk abin da zaka yi ka yi duke ka ce Allah ya baka dama amma kada ka manta akwai kwanciyar kabari eh ka gina lahirarka ka gina lahirarka kana buƙatar gida a lahira ba haka bane gidan da kake buƙata a lahira yafi wanda kake buƙata a duniya dan gidan da kake buƙata a duniya takaicin sa ma da bakin cikin sa kadai ya ishe ka kuma gushewa za ka yi amma wannan gida kake ginawa na har abada ba wata shekara da ake shekara miliyan ko biliyan babu har abada kawai kana ciki to yi kokari ka gina wancan gidan wannan ka bar shi Allah ya samu dace yan uwa a irin a irin wannan lokaci da rayuwa ta zama haka ta ruɗu yayi yawa san duniya yawa dole mu rinka tunatar da kanmu irin waɗannan abubuwa eh saboda in ba haka ba shagala ta ne mana yawa sosai da sosai sai mutum ya je kansa a cikin rami bai bai shirya ba Allah ya samu dace yan uwa to malai yake cewa haka magada za su ɗauke wannan dukiyar ba tare da sun sha wahala ba sannan wa yus'alu an hal jami'u idan aka tashi tambaya kuma wanda ya tattara za a tambaya kun ji ba min aina ktasaba maktasaba za a tambaye shi ta ina ya tattara abin da ya tattara kamar yadda na gaya muku duk kwabo ko kwandala da ya samu wallahi an masa hisabi akai sai an tambaya ina ya samu ya ya kashe shi tambaya biyu ce ya aka ya samu ya aka ya kashe shi duk kowace sai an yi in ka samu ta halaka kashe ta haram akwai matsala in ka samu ta halaka kashe ta in ka samu ta mutum ya samu ta haram ya kashe ta halaka shi ma akwai me akwai matsala illa anna shauka lahu sai dai a walil warith rabab sai dai babban matsalar shine ash-shauk kaya da wahala da shan wahala din nasa ne shi wanda ya tara dukiyar amma walil warith rabab shi kuma al-warith magajin shi zai shi zai ci moran ya arratsab shine abin da yake danye an fahimta danyen abin da yake kamar ka ce dan dan itatuwa wanda yake danye mai zaki a baki ma'ana shi wancan kayar an fahimta ko a cikin bishiya ce kaya akwai bishiyar da gata tana da kaya amma kuma tana da aya masu zaki ko to shi baban da ya tara kayar ce tasa shi kuma dan shi yake tsinke kayan yake shanyewa a bakinsa matsalar kenan yace aina hirsul jami'ina ina kwaɗayin masu tarawa lalle sai sun tara duniya aina uquluhum ina hankalinsu yake yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum malai ce laura aitahum ina ma a ce da zaka gansu fi tabaqatin nari a tabaka tabaka ta wuta aji aji a na wutar jahannama yataqallabuna ala jamaratil dirham wad dinar suna jujjuyawa ana gara su kamar gare gare akan garwashin wuta na dinare na dinare da dirhami da suka abin nan da suka tara nerori da mutum ya tara ya taskance su zaka ga yadda ake ce ina ma zaka ga yadda ake jujjuya waɗannan mutanen da suke hana zakka akan garwashin kuɗin da suka tara na wutar jahannama وقد ghalatil yaminu ma'al yasar zaka ga daman su tana tafarfasa eh tana tafarfasa ma'al yasar tare da hagun su lima bakhilu ma'al isar sakamakon abin da suka yi rowa suka hana ma'al isar tare da cewa suna da yalwa za su iya bayarwa amma su hana law ra'aitahum yace da zaka gansu fil jahimi a cikin wutar jahannama yusqawna min al-hamimi ana shayar da su tafashashen ruwan zafi alhamim alhamim shine ruwan zafin da yake tafasasa ta kai ƙarshe e balaga min alhararati ghayatuhu kenan ƙarshen tafasa alhamim kenan to irin wannan ruwan shi ake shayar da yan wuta e shi ake shayar duk lokacin da suka buƙaci ruwan sha to sai aka musu wannan wata aya ta nuna ma ba mai ruwan kaɗai bane irin ruwan ciwo da ƙurji an fahimta tafashashe shi za a rinka basu suna sha eh shine as-sadid yusqa min ma'in sadid as-sadid kenan Allah ya Allah ya tajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit zai kakkatsa hanjin suna yana shiga cikin su zai kakkatsa hanjin cikin su eh fa qatta'a am'a'uhum am'a'uhum kenan duk hannun cikin su zai kakkace mutuwa ta rinka zo musu ta kowanne angil amma ba mutuwa ba mutuwa a lahira sai dai kawai azaba da shan bala'i kawai Allah ya kiyaye wa qad bajja suburuhum a lokacin suna ihu suna ihu suna kiran mun shiga uku mun lalace yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum Allah ya ce kama kanu yu'azuna wata nuska za ga an sa ya izuna ko to ba daidai bane kuskure ne ba ya izuna bane yu azuna ne e yu azuna ne bina'i ne lil majhul in aka ce ya izuna kaga su suke wa'azin kenan ko kama kanu yu azuna kama yadda aka kasance ana yi musu wa'azi fi duniya a duniya wa ma fihim man yasma'u sai dai kash ba a samu wanda za su ji wannan wa'azin ba daga cikin su eh suka yi kunnar kunnan uwar abar da kamar yadda bahaushe yake cewa da wannan wa'azin suka isa saurara malai ce kam khuwifu min iqabillahi sau nawa nawa ne aka tsoratar da su daga azabar Allah madaukakin sarki wa ma fihim man yafza'u amma a cikin su aka rasa wanda za su tsorata su firgita daga azabar Allah madaukakin sarki su daina abin da suke yi su rinka bada zakka su daina ruwar abin da Allah madaukakin sarki ya ba su kam umbi bi mana'iz zakati sau nawa nawa ne aka ba su labari aka gargaɗe su game da hana zakka wa ma fi mai ya dafa'u amma fa har yanzu daga cikinsu ba a samu wanda zai ba da zakkan nan ba an musu wa'azi an ce ku ba da zakka akwai mai huma alaiha fi nari jahannama amma ba sa bayarwa fa minhum wa ma fihim may yadfa'u ba a samu daga cikinsu wanda zai dau zakkai ya bayar ba fa ka'annahum bil amwali kai ka ce su yadda suke da dukiya sun ɗauke ta sun sata a cikin zuciyarsu ba wani abin da zai raba su da ita wa qadin qalabat shuja'an aqra sai dai kuma yanzu a lahira Allah madaukakin sarki ya juyar da wannan dukiyar tasu ta zamto shuja'an maciji kumarci aqra mai matukar dafi fama hiya asa Musa wala turuhum ita dukiyar kamar karin magana na larabawa dukiyar bata amfane su a cima bata amfane su anan ba ba su ga tsurtsu ba su ga tarko يوم يهما عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم قالت حكاية ونكم الأباري يتروى أم محمد كوروي أم محمد ابن يوسف الفريابي قال an rawaito daga Muhammad ibn Yusuf al-Faryabi Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin magabata ne قال yake cewa kharajtu ana wa jama'atu min ashabi fi ziyarati abi fi ziyarati abi sinan rahimahullah yace mun fita da ni da wasu daga cikin sahabbai na abokaina muka je ziyara ɗaya daga cikin malamai shine abi sinan falamma dakhalna alaihi wa jalasna indahu lokacin da muka shiga wajensa muka zauna inda yake kala sai ce mana qumu bina nazuru da jaran lana mata akhuhu ku tashi mu tafi mu ziyarci ɗaya daga cikin maƙotanmu wanda ɗan uwansa ya rasu wa nu'azzihi fihi mu yi masa ta'aziyya game da mutuwar ɗan uwan nasa fa qumna ma'ahu sai muka tashi tare da shi wa dakhalna ala zalika ar-rajul muka shiga wajen wancan mutumi da muka je yi masa ta'aziyya fa wajadnahu sai muka same shi kafiral buka yana ta kuka kuka mai yawa ba dan kadan ba wal jaza yana taraki yana taraki game da wannan mutuwar da aka yi masa ala akhihi game da dan uwan nasa fajalasna nusallihi wa nu'azzihi sai muka zauna muka mana rarrashin sa mane masa ta'aziyya wa huwa la yaqbalu tasliyatan wala ta'ziyatan amma ina baya sauraron wannan ta'aziyyar da muke masa baya sauraron wannan rarrashin da muke masa ya ke saurare mu fa qulna sai muka ce masa amma ta'lam anna al-mauta sabilul la budda minhu shin bawon Allah baka san cewa mutuwa wata hanya ce da ba makawa kowa sai ya bi ta wannan hanyar ba kowa sai ya mutu baka san haka ba qala sai ce bala ko shakka babu na san haka walakin abki alama asbaha wa amsa fihi akhi min al-azabi sai dai abin da kuka ga ina kuka a kansa shine ina kuka akan abin da dan uwana yake yammata ya wayi gari a kansa na azaba ina fata an gane fa qulna lahu sai muka ce masa hal attala'aka Allah ala al-ghaib shin Allah ya tsinka yadda kai ya san da kai wani abu na gaiba ne ya aka kasan dan uwanka yana cikin azaba qala sai ya ce to zai ba su labari la ban san dan uwana ban san gaibu ba walakin lamma dafantuhu sai dai yayin da na gama binne shi wasawaitu alaihi turaba na daidaita ƙasa a kan kabarinsa wan sarafan nasu duk mutane suka tafi daga kan kabarin suka bar inda yake ya ce jalastu inda kabarihi ni a matsayina na ɗan uwansa sai na zauna a kan kabarinsa domin ne masa addu'a kamar yadda aka saba id sautun min kabrihi ya kulu ya ce kawai sai na ji wani sauti daga kabarin ya fito yana cewa ah kamar ana an yi ihu aq'uduni wahidan wa qatil azab ce kun zo kun zo da ni ni kadai ina dandanar azaba kun banni ni ni kadai gashi azaba kawai zan dandana yace qad kuntu usalli na kasance ina sallah qad kuntu asum na kasance ina azumi qala yace fa abkani kalama fa abkani kalamuhu sai wannan zancen nasa sai sa na fashe da kuka yanzu azaba zai shiga ciki kenan azaba za a yi masa kenan to sai na fashe da kuka yace fa nabashtu anhu turaba li anzur halahu ce suna yayi kabarin na tone kasar da aka zuba masa dan ga wannan hali yake ciki wa idha al-qabr yashta'ilu alayhi naran kawai sai naga kabarin yana ci da wuta balbal ina bude kabarin sai ga wata tana ci wa fi unuqihi tawqun min nari a cikin akan wuyansa nan kafadarsa kamar an masa wata igiya an masa wata sarƙa ta wutar jahannama tana ci fahamalat ni shafaqatul ikhwa yace sai tausayi irin na yan uwantaka sai ta ɗauke ni shafaqatul ukuwa wa madattu yadi sai na miƙa hannuna li arfa'a tsauku an raqabatihi dan na ɗauke wannan sarƙar ta wuta ko wannan igiyar ta wuta daga wuyansa fahtaraqat asabi'i wa yadi kawai sai an yatsuna da nan suka kore yace thumma akhruju ilaina thumma akhraja ilaina yadahu kawai sai fito mana da hannunsa ya fito min da hannunsa fa idha hiya sauda muhtariqa kawai sai na ganin sai ya baki kirin ya kore kamar gawai qala yace faradattu alaihi turaba faradattu alaihi turaba wan saraftu sai babu yadda zan yi ko sai mai masa da ƙasar da na tono a kansa haka na tafi na bar shi fa kaifa la abki ala halihi yace to ya kake tsammani ba zan kuka akan wannan halin nasa da na gani ba wa ahzuna alaihi ne bakin ciki na dama akan abin da na gani akan sa fa qulna da suka zo wannan labarin sai muka ce da shi fa ma kana akhuka ya'malu fid dunya to me kake tsammani dan uwanka yake aikatawa a duniya da ya ja masa wannan matsalar qala sai sai kana la yu'addi zakata min malihi abin da nake tsammani shine baya fitar da zakka daga dukiyarsa baya ba da zakka daga dukiyarsa kala kulna sai muka ce fa kulna sai muka ce haza tasdiqu qaulillahi ta'ala wannan abin da ka faɗa ko shakka babu gasgata faɗin Allah madaukakin sarki ne wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah wannan ayyukan fassara zatun a baya wa akuka sai suka ce masa dan uwanka ujjala lahu al'azabu fi qabrihi ila min qiyamati an gaggauto masa da azaba ne a cikin kabarinsa daga nan zai ta dandana ta zuwa ranar tashin alkiyama kala shi wanda ya zo ziyara alfaryabi ya ce kharajna sai muka fita min indihi daga inda yake daga wajensa bayan mu gama masa ta'aziyar wa ataina aba zarrin sahiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tafi wajen sahabi abu zarrin Allah ya ƙara masa yarda wa zakarna lahu qissatar rajuli muka bashi labarin kissar wannan mutumin da abin da ya gaya mana wa qulna lahu sai muka ce masa yamutu al-yahudi wan nasrani wala nara fihim zalik yace yahudawa suka ce masa muna gani akramakallahu yahudawa suna mutuwa kiristoci suna mutuwa ba ma gani suna irin wannan suna irin wannan abin da muka ji an ce wannan yayi ba ma ji an ce an masa azaba irin wannan shi me ya faru da shi haka faƙala sai ce musu ula'ika la shakka annahum finnari da yahudawa da kiristoci su wannan babu hukunto yan wuta ne dama ko akwai wanda ke hukuntan bai hude dan wuta ne su wannan ba hukunto yace wa inna ma yurikumullahu fi ahli al-imani lita'tabiru shi wannan abin da sa kuka gani Allah madaukakin sarki ya nuna muku ne dan ku dau izina an gane ya nuna muku wannan ne akan ma'abota imani dan ku dau izina ma'abota imani idan suka irin wannan aikin na hana zakka to akwai yiwar irin wannan aikin ya same su qala Allah ta'ala shi Allah madaukakin sarki yace faman absara wanda duk ya gani ba gani na ido ba gani na ɗaukar gaskiya da kuma binta fali nafsihi to yayi wa kansa wa man amya amma wanda ya makance ba makancewa ta ido ba fa inna hala ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ko yawa ba makanta ta ido ba wanda ya ga gaskiya ya makance da gangan ya take kan gaskiya ya wuce bai aiki da ita ba shi ake nufi to shi ma fa alaiha shi ma dai akan kansa eh zai gani kenan wa ma ana alaikum bi hafiz annabin Allah subhanahu annabin Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace musu wa ma ana alaikum ban kasance akan ku ba bi hafizin mai kiyayewa Allah madaukakin sarki shi yake kiyayewa to wannan kissa ai uwa da aka kawo a kissa ce da tana da rauni ta fuskar isnadi eh tana da rauni saboda shi alfaryabi an haife shi a shekara ta ashirin ne a bayan hijira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kuma sahabi abu zarrin da suka ce sun shiga wajensa ya mutu ma a shekara ta talatin da ɗaya bayan hijira an gane abu zarrin ya mutu shekara ta talatin da ɗaya bayan hijira shi kuma an haife shi ba fa ya mutu ba an haife shi da shekara a shekara abin nan a shekara ta ɗari da ashirin daidai wa daidai shekara ɗari da ashirin to kaga sai da abu zarin ya shekara kusan nawa da mutuwa kusan tamanin ko sannan shi aka ko casa'in sannan aka haife shi to kaga ta za a yi a ce mutum ya mutu da shekara casa'in kuma yana ba da labarin sun shiga wajensa akwai yanki da'i a cikin isnadin yana fata an gane so haka wannan dai duk istoshi ne da malamai sukan kawo don a isti inasi da su don a ɗeba kewa da su alalakalla a karanta don mutum ya ji hana zakka abu ne mai muni ko da su ba su inganta ba nassosin da aka kawo a baya sun isa ina fata an fahimta mala ya ce fa nas'alullah al'afwa wal afiyata innahu jawadun karim muna roƙon Allah madaukakin sarki lafiya da zaman lafiya hakika shine mai kyauta kuma mai karamci anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma bayan sallah idan Allah madaukakin sarki ya kai mu yawa za mu hutu insha Allah ta'ala wa alaikum salam wa rahmatullah to gaskiya ne na'am mm. na'am gaskiya ne wannan gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne eh gaskiya ne tambayar da yake tambayar da yake cewa na ce idan mutum aka sashi a kabari kabari zai matse shi sai ce akwai addu'ar da annabi ya koyar idan an gama sallah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana neman tsari daga abubuwa guda hudu ko allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihar dajjali ko kun ga a ciki akwai azabul qabr yawa wannan abinda aka abinda a hadisin ya kore shine azabul qabr azaba da za a yi wa mutum a cikin kabari idan an sashi a cikin kabari idan ba mutumin kirki bane amma wannan bambatul kabari lokacin da aka sa mutum ne a cikin kabarin kabarin zai matsa shi kenan sai ya sake shi shi wannan kowa sai ya fuskance shi yawa shine abin da hadisi ne yake ta saboda ga babu cin karo tsakanin su insha Allah ta'ala sai dai sauki na'am na'am ya ce waye game da rike tarbi da ake to shi rike tarbi yan uwa wato a malamai sun yi sun yi maganganu akan rike tarbi babu wani nasi a cikin alkur'ani ko hadisi da yazo yace ka rike tarbi ko ka rike tarbi abinda malamai da suka ce shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana amfani da yan yatsunsa ne haka ne yana kulla su yaqidu haka haka yake kulla su idan yana yin tasbihi haka yake wa in yatsunsa idan ya gama to abinda malamai suka ce shine shi a irge da ake yi wasila ce da mutum yake yi dan ya kai zuwa ga abin da yake na tasbihi haka ce wasila kamar tsani ne haka ne irge ne kawai irge ne babu yadda za a ka ce ka samu tarbi ka rike misali a ce tarbi mai ladanai ko ake ce masu kuma menene mai tutoci a ce idan ka rike shi ladansa kaza a ce tarbi irin na zamani ne shi kuma ladansa daban akwai wanda yake da wannan itikadin babu wannan itikadin malamai suka ce hatta shekul islam ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa ya bada wannan fatawar akan cewa idan mutum zai rike tarbi ne kawai dan ya irga ya ga abin da yayi domin kada ya bace masa lissafi ya bace masa wannan babu laifi an gane amma akwai malamin da suka ce bid'a ne e duk wannan ba hujja bace dan musulmi ne kuma musulmi bane da sauransu abinda abinda suke cewa kawai shi wasila ne ai yanzu misali irin irin wannan tarbin da ake rikewa shi ba musulmi ne suke rikewa shi ba to shi wannan wanda ake bana tsatsa wannan ake daddannawa ina fata an fahimta yanzu misali da duma da duma da kake shin fadawa kai sallah musulmi ne suke yin ta so da ba za a yi hujja da wannan ba wannan bai isa ya zama hujja ba abinda malamai suka hana shine mutum ya kasance ya mai da tarbi kamar wani ramzi na addini mutum ya rinka rataya shi a wuyansa ko ya rinka naɗe shi hannu ko kana tafiya kana ja da sunan kai na musamman ne wannan ba daidai bane eh kaga wani wani sai gane tafiya na jan tarbi dole sai an gane cewa shi fa na musamman ne tasbihi yake wannan ba daidai bane shi tasbihi ibada ce ibada kuma kana ta ne tsakaninka da Allah madaukakin sarki amma kana zauna a ɗakin ka idan ka fara yi da hannu zaka bace sai ka ɗauki tarbi ka irga da shi wannan babu laifi ina fata an fahimta yawa kamar yadda na gaya muku akwai malamin da suke gani bid'a ne amma zancen da yafi inganci babu laifi Allah ya samu dace Allah ya samu dace to malam kamar irin na na'am eh eh na'am eh to shi irin wannan ni shawarar zan bayar shine galibi wasu zaka ga suna rikewa suna ta tasbihi ko salatin annabi ko abin da ya kama da haka wani zai rike dubu wani zai rike kaza da sauransu kamar yadda na sha maimaitawa shi tasbihi ko zikiri in dai ba wanda aka ce ka irga bane ba daidai bane ba kana kana irgawa saboda idan ka ce dubu zan yi na bashi wasa kai dubu din ina fata an fahimta akwai tasbihan da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya samu su adadi yace ayi 100 akwai wanda aka ce a yi goma ko dan akwai su dan da mun kaida zikirin annabi ya wuce ɗari babu wani zikiri da annabi ya taba barawa da bakin sa bai albarka da wuce guda ɗari babu shi inda kaji an ce zikiri ya wuce ɗari to ba na annabi bane ina baka wannan assignment din ba na annabi bane a gaskiya ba na annabi bane bismillah 129 alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am mai zafi ba gaskiya ne hamim a ba daidai ba ne gaskiya hamim ba daidai ba ne gaskiya wato kun ga irin waɗannan abubuwan irin waɗannan abubuwan ku ban masa kayan aka yi didin zai faɗa ku ban mashi aka irin waɗannan ya kamata ya kamata in za a sa suna a wannan zamani barin lura da irin suna da zamanin kasawa wato yanzu ku yi haƙuri iya yi ne mana yawa kowa so yake sa samu suna extraordinary wanda babu irinsa a cikin mutane a ji wani suna kamar suna aljanu haka babu irinsa yanzu akwai abin da nake na faɗe shi sau da yawa ko jiya ina jin radio na ji an yi talla wani wani su- wani suna sai in ji an ce wai Hamir investment Hamir Hamir jaki ba kenan inna ankara al-aswat la sautil me Hamir Allah ya faɗa amma kuma wai sunan mutum ne Hamir investment kaga har kamfani ya buɗe ma da sunan kaga saboda Allah rinka ce ma jaki tsakani da Allah wallahi ba abin dariya bane ka rinka ce mutum jaki na to ai hadawar ya bada sunan jaki kuma ba haka bane ka ji wa hafiz rabi ne hadawa akai to a a me da a me da ar din ta dawo farko sai din abin din sa amma dai hamir jaki kenan ba haka Allah madaukakin madaukakin sarki ya faɗa ba inna arkanal aswati la sautil me hamir a garin iyayi da filin kisa an samu sunan da ba irinsa kuma a jihar kasa sunayen da ba- da bai kamata ba shi ne matsalar ga sunayen masu daɗi ga sunayen sunan annabawa da manzanni sunayen sahabbai saboda Allah duka ɗauka ga abubakar saboda Allah ga umar ga muhammad ga usman ga abdullahi ga abdurrahman ga sunan da yawa idan mace ce ga sunan aisha fatima khadija ruqayya zainab ga sunan ba haka bane sai ka sa. amma ni yanzu haka kawai haka kawai sai mutum ya buga maka wai akar maka Allah suna nake so a samu mun wallahi ko sai mutum ya kira ka a waya sai ce maka wai da Allah suna nake so a dan zaben mun to wani irin suna zaben maka bayan sunayen da ka sani ka sa suna kawai wanda yake suna irin na mutane shikenan sai ka huta Allah ya sa mu dace na'am anisa to anisa shine kamar mai ɗebe kewa kenan eh aka ce anisa wacce take ɗebe kewa laraba suna sa nam hanif a hanif suna ne mai kyau ai eh hanifan musliman gashi nan hanifi hanif shine wanda ya karkacewa addini kowane addini sai addinin musulunci eh su suna ne mai kyau nan babu laifi insha Allah ta'ala mad- to da kai shikenan saboda ina da uzuri da kai shikenan na'am na'am lantana lantana ai ai qur'ani ne wannan suna sunan qur'ani ne irin su izawaka irin su tabara da ana sa wasu suna sawa eh na'am humaira tasghiri ne na ah, ah, ah, na abinda ake nufi shine kamar ja'ajja shine humaira shine kamar tasghiri ne tasghiri ne da ake da ake na sunan na Aisha da Annabi yake mata babu laifi shi ma wannan an fada Allah ya samu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد ما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ولا حول ولا قوه الا بالله والسلام عليكم ورحمه الله